إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurum a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Mu shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyasu bin Abdullah. Masu jin yan uwa ta hanyar rediyo jiha za su iya kiran mu a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 zan maimaita 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu sai lamba ta muf da tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katuraben 14 32 cinquante quarante allah mana mafaka yan uwa kamar dai da yau insha yau muna laraba 27 ga wata na sha'aban hijira shekara 446 wanda ya dace da 26 ga watan biyu 2025 assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am barka to bismillah Allah sana sani a? to su kare na jinka assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da wuni barka da gobe barka daga ina bande
daga nan bakin su ba ya zuwa abdurrashid ba gobe to bismillah abdurrashid ba jinjira muku fara muku fata alkhairi mala to Allah taimake mu da aiki Allah taimake Allah ubangiji ya mara madana lafiya amin rabbal alamin muna zo da tambaya guda ce mana to bismillah Allah sana sani kamar liman liman ne namu zuwa mu sallah eh kamar raka a ta farko eh sai ya- sai ya zama haka sai ya ma hannu ayi kabbara ina hukuncin yin haka nan mala kuma sai ta yi eh
sai tambaya ta ta ji mala na'am ta ce hukuncin kare a rauna an gane wata adda ya kamata a lokacin kai to
muna tare da kusurin shikenan to bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to tun da yan wallon babbi aka bada kenan mutum yi wani bata shiga bai sake wannan kuma assalamu alaikum assalamu alaikum na daga muryarka na'am lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah na'am ha ta bismillah
kamar in an yi sallah kamar addu'a da ake yin ta jar sarki kamar ko addu'a da malamai suke bada ba hada wata ba sai a baka wata kamar za ka tsaya ka yi ta bayar ko ka dai kawai za ka wuce hannu ba su daga mahallan
na'am assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam
annabi na la la la
ba ta hawo da kokari alhamdulillah
ana ina da tabbata to
eh wannan tabbata ta dace wata mata ce kuna gida ɗaya da ita eh
to kuma matan ne ya tabbatar da aiki malam daga ji da mutum sai gulma kuma ga hassada kuma komai za ta yi ta sa riya malam sai ta mi
sai ta sa riya riya
to
kuma malam komai ya ɗaga mu da ita sai ka ce ai ni ba ni ba da sa sabuwa ta ce ta sa kuma da wannan abu yana mutu to shi yasa kin san komai ba ban ba ji ba da ita
gidan gidan uwayenka dan ko gidanka ne
gidan mu ne kamar ne kamar diyar kamar na diyar baban mu ce to na gane
eh kamar ɗan uba ne haka to na gane ta Allah shaidan to muna dai ƙara bayani assalamu alaikum assalamu alaikum Na aula ya ko lafiya alhamdulillah tambaya ni ke mana to bismillah akan gobe alhamisi kenan ana cewa babu azumi saboda Ramadan ya maso kafare
to
eh eh sai ta kama radio to to Allah kama mana Allah kama um, mana eh assalamu alaikum assalam wa alaikum salam
barka na la la
barka malam amuni lafiya lafiya lau alhamdulillah gajiya ayyuka alhamdulillah
barka malam kiliya ne ko na'am
eh wani tambaya ne nake so na musu to bismillah Allah sana sai eh wai kamala kan zakka ne haka eh eh wai zakka ce kuka wanga to kuma kamar yanayin bada ne akwai haka wanda dai gaskiya ba gari ba gare su kuma sun ka ba su kasan ba kasuwanci ba dai zafi haka shine muke tambaya kamar ya halitta su ma a cira haka ba su kaɗan kaɗan to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi la la alhamdulillah ya aiki alhamdulillah tambaya ce gare ni na'am wai aka ce tana da ramuwar azumi yanzu da yake azumi ya matso yau bai wuce kwana uku sai eh aka ce ana ramuwa cikin watan wannan ko ba a yi aka ce azumi ya matso ba a yi wai ana yi ko ba a yi to na ji kama radio to an wa'ai hakuri a takaice a takaice wannan tambaya ta farko iya maganar limami ne sai ya kabbara a raka'a ta farko ya zamna ne dan wa a takaice akwai ruwaya wadda baiwa a zarge shi wata sunna ce duk da ba kowa ke da kuma ba wajibi bace ba amma tabbata a sunna eh, cikin sahih bukhari da sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta daya ko raka'a ta uku kahin ya miƙe tsaye in ta so daga sujira ta biyu yana dan zama kuma tukun ya miƙe to magana kabara ce akwai ruwa da ta kawo yana kabara ya tashi to duk da yin kabara ma bayan ta balai amma ya tabbata haka kin yana takaice bai wa zargin imamin ku ya wani abu da cikin sunna sai maganar a ta'addu'a za a yi arwalla eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya arwalla ya kare ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan adda bakin nan za a buɗe mishi ƙoyoyin aljanna guda takwas a ce sai ya zaɓa ƙowa aljanna takwas za a buɗe mishi a ce sai ya zaɓa kaga adda ba Allah kenan bayan ka Allah ka kare kai wannan sai addu'a ta ta ma ba arwala annabi iya cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya arwala ya karanta wannan addu'a za a ɗauke ta a sa cikin wani abin rihewa wata batta a rihe ba ƙara buɗewa gobe kiyama akan mizani ita ce bayan kayi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin sai kai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine can akwai ja'alni min ba ta kasani ruwa da batar inganci wannan da aka hudu shine jikuran kenan wannan ita ce addu'a da ake ba walla don samun wancan gara basa na lada a buɗe ma kowar a guda takwas a ce ga zaɓa kuma waccan ɗaya kuma za a sa ta cikin wani abin ɓoye a ɓoye ba ƙara buɗe har gobe kiyama zan maimaita muku addu'ar ta arwalla bayan ka ƙare gaba ɗaya ban ɗaga sama ko ɗaga sama ko ɗaga hatsa kun ka yi addu'a أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan shi adar wallah sai mai maganar eh addu'a da bayan sallah a ce kawa kaza ka yanka ida an kare ta dan uwa kasan lokacin da aka kawo aka ka bid'a sai ta tuyo ta sunna yan uwa abin da yake sunna a bayan sallamar liman annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma addu'o'i iri-iri masu lada masu garabasa to wannan da liman ya shiga shiga gabace mu kaza kawa kaza shi zai ga mu alhali kowa kamata yayi addu'ar wannan misali bayan sallama akwai tasbihi 33 tahmidi 33 misali subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 irin su ayatul kursi wanda nabi ya ce duk wanda yawan tasbihin wannan guda uku wannan guda 33 layin shi kusan kai kun wanta ku za a gafarta mishi ga karanta ayatul kursi wani bai ta dimi ganin ayatul kursi bayan sallah ta farilla da suratul ikhlas babin zai na shiga gidan aljanna sai mutuwa ka gani ga irin su karanta irin awazat irin ga azkari wannan a takaice wannan limin ce kaza kaza kaza da mun cikin sunna shi yasa kenan abin kidawa kuma wannan kun musu idawa kawa kaza kayan an ce 100 kayan kai 10 20 an kare daman gaskiya ba gaskiya bane ba Allah ya shaida mu assalamu alaikum نعم لا لا الحمد لله نعم ها shi nake bayani ka kama bayanin ka kama radio na ce addu'a bayan sallah manzana ya karantar da mu addu'o'i iri masu garabasa amma wannan dalilin zai ce kaza kawa kaza kayan kare ma kayan an ce goma kayan kai biyu ku an kare kaza kawa ɗari kayan kai goma an kare don dama abu dan bai tushe a cikin sunna kuma yi ne ake kun bai da sunna abin da ke sunna bayan kai sallah masalla za ka yi subhanallah 33 ka iya walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 kare da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir irin kan sa'atul kursiyu karanta su ikhlas wala uzai ga zaka da yawan suna dama wannan kawa kaza kawa kaza lime ga muku kurin kai abin da jikan ga sunna da abin da annabi ce kai kurin kai ka kyale shi kurin abin shi kurin kai naka na sunna assalamu alaikum amin wa alaikum salam wa wallahi la la alhamdulillah wa ma sha Allah ya niya alhamdulillah
wa da muna da tambaya ne to bismillah ina jinka
wai kamar alam misali yarinya ce ta musu wai aka kuma ubanta ya riga ta mutuwa ta shiga da ubanta sannan kuma da sai idan ta mutu tana da biya guda sai aka sa kannan ubanta wanda suke uba da ita aka sa sa gado shi ne muke tambaya wanda suke uba da ubanta
na gane
aka sa sa gado sannan kuma uba wannan kanan kanan ubanta hannu aka sa uban kanuwa ubanta aka sa kanwa ubanta hannu ita ma a gado
na gane na gane yawwa to yayi kamar radio eh, magana ta eh, sai iya maganar gidan haya suke da wata da ya jihar abu da yawa na kanta tana tsaye gumi tana hasata tana auna kai namiji wannan ba magana ka bace ina gaman ka da zama a cikin gida ko tsaye gumi da magana wani hasada irin abu na mata gaskiya ne kamata ba ka shiga wannan maganar kai namiji kamata ka kamata ka gyara abin in akwai wani wani ake jin yuni a gidan in wani ne ma a kirawo ya sulhu kai kuma kawai kanka kakka biya tsaye gumi mata da kaza kaza wannan ba aiki bane namiji ba kakka shiga lamarin mata kai ma ka baka wahala ko dan ka kawai kanka an kuma gyara a kira ya gyara نعم Assalamu alaikum.
وعليكم السلام نعم نعم Alo.
نعم
Alo. Ina ji ko ne?
ها
Alo, malam kuna jina?
a ni ina radin jiha ma ina cikin radin jiha
Ah, to.
assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullah.
na'am Muna tambaya.
na'am Ni da ana ne a cikin ha ha
ni da ɗana ne muke zuwa kamar sallah asuba eh sai muka makara to kenan muna yi kuma muka makara sosai wa kenan muna yi za mu tashi mu rama in mun je masallaci za mu rama ta koko a gida muna yi rama to shikenan kama radio to insha Allah
to eh, sai muna magana ta wannan shine sai mai maganar ana iya azumi gobe sai a gama su da mai maganar ana bin mutum ramuwar azumi aka ce ba azumi a wannan kwanakin to duka ba gaskiya ba ne a mai dan dama dama cewa wanda bai saba azumi ba aka hana azumi in wata ya kusa mutuwa ganin hana taren wata amma misali daman ka saba azumin ka na alhamis wani azumin ka ya kama kana iya yi ko da ana gobe ganin wata haka mai ramuwa ko ana gobe ganin wata ana iya azumi ba lokacin aka hana ramuwa ba sallah ba ce babu lokacin da ba a ramuwa na azumi kina ta za ku rama azumi za ku yi azumi na nafila gobe wanda ya saba alamin shi haka wanda yake na ramuwa ne yana iya har juma yana iya na'am assalamu alaikum na'am sai mai magana ta zakka za a iya ba masu dan wa ai daman zakka ba a ce ka ba ma da kuma sai wai ka ba da kabri a yari ba da gaskiya bane ba a ce sai su daidai bukata lalle an akwai na kusa wanda za a ba shi yari ya amma a ce wai ba ta yi ba ka ba da guntu guntu wannan mahira ce ba gaskiya bane ba iya ba kana kana da kiyaye talaka masu yawa kowa iya bukata to ya za ka yi sai ka hana sauran ka ba wansu kaga dole ka ba daidai gulgudu ka ba wani kowa daidai bukatar shi ba lahi ba siya nan wannan magana ce ba su kata ma suna kata akan ra'ayi ba sunna ba nasi bane bai ce wai zakka ya ka ba da kabri ka ba mutane jari a da kyau in halin ba da jarin amma a ce wai ba a badawa gundu gundu ba gaskiya bane ba inda ka bada ta kama mun mabukata kai kuma idan kana tare da masu bukata da yawa masu karamin karfi ka ba su kurin bakin abin da Allah ba su assalamu alaikum la la ha ha? to na gane sai mai magana akan mai aka ce maganar mace ta mutu ta riga uwanta mutuwa ta ci gado yanzu tana da ɗiya aka gama ta gado da kannin ubanta da wata kanwa ubanta a takaice haka ne idan mutum ta mutu tana da ɗiya kaɗai mai cin gadon ta an aka ba ta rabi wannan yan uwan ubanta in ba ta da kannu ko yayu in ta da kannu ko yayu su za a ba gadonta idan ba ta da su kannin ubanta yan ubanta maza da mata su za a ba gadon gadonta sun zama kenan amominta wannan yan uwan ubanta kenan su masu gadonta eh assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah
muna godiya muna godiya malam Tala ta yi.
kamar bisa tambaya ce bisa kamar in tasbihi na na karshen sallah eh subhanallah subhanallah ya kamata tambaye kamata a yi ko da ya zo biyu wani ne ke ala
to
eh sai kama radio to insha Allah insha Allah to malam mun gode malam to eh can shi kenan sai mai magana akan ya makara sallah shi da yaron shi sallar asuba za su yi gida eh in dai kun tabbatar an kare a masallaci kuna ijami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo daga unguwa an kare sallah gida ya koma sallar da iyalan shi in dai tabbatar an kare kuna iya gaida yaranka assalamu alaikum na'am assalamu alaikum la la to bismillah
kamar mutum ya ji wata falala an faɗa haka a addini eh wasu malamai suke cewa wai shi wani idan ba ka je ka dukiya ba gaban malamai ka yi tambaya wai ka ɗauka ma ka yi amfani da shi ba haka ba to kamar radio insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum bana Allah salam
assalamu alaikum wa alaikum salam
bana alhamdulillah la la
a bana tambaya ce muke to
ana kamar wai in ana sallah ne muna bayan lima eh
da kuma a wannan liman da ta warware ne rinyo kashe ya gaba eh karatun da yake yi za ka tsora na ganin da yake ko kuma za ka ɗauko wani sabo to kamar radio assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam
kamala na'am
alkarai na'am
ina da tambaya guda biyu to bismillah ina jin Allah sana shi wai kamar kuna bin malam sallah eh
kafin ku yi tasbihi na shi har ya kare bari za ku yi kuma ko dai za ku yi gaba da kun kare ta wani mai bayani yanzu kai da banka tasbihin ka bar wanka da- tasbihi na na sujada ko ruku'i a'a bayan kare sallah ai da ma ka kare tun da kare da limai ka ga tasbihin ka ba ruwanka da kon ka tasbihin ka kare ba ruwanka da shi da nashi ya kare sallah ka kare eh sallah ta kare da liman sai ka tasbihin ka kai ta kabirin ka sai ka kare kuran eh to alhamdulillah Eh.
tambaya ta tafi eh sai mai magana akan eh sallah ta mata da suke bi a lasifika yan uwa ko mata ko maza sallah an ba masallaci kana gida kurin ka sallah da lasifika to aka ce wuta za ka yi wa kuma dama wani bai cikin sunna kurin mai sallah ya zo masallaci kurin duk inda sahu ya kai sahu ne amma sallah a gidan lasifika ba ta dace ba ta saba sunna kun ba a yi gaskiyar magana mata nan ba su- ga su a masallaci amma sai su zo masallaci su shiga- su shiga layin sahu gaskiya ne ba gaskiya bane ba zawo ake masallaci ba abin sallah a lasifika ruru ne karba karmin ruru ba ya cire ya cire wuta ko na bai zo ya gitta mun da mun bai cikin sunna gaskiya assalamu alaikum na wa alaikum salam
malam wanda ya kira ku ne yanzu ɗazu ya yi tambaya kuma sai a kalin ya mutu to tambaya ta me
tambaya na zakka da na mutu
eh na yo- ba kama radio ba
a ban kama radiyo ba to tsayan gama na hudu a radio kimanin radio ne a takaice zakka bakin wanda ba a cewa wai dole ka bada a jari wani ba gaskiya bane ba lalle inda hali a bada ka a jari amma ba- kana tare da mutane masu karamin kari masu yawa to ha- ha- ka hana ka ba wannan ka ba ka hana wannan kowa ya gaba da zai dodo gurgur ka ba karaba karaba kowa ya samu ya riƙe da kyau wanda ba a ce bai ka jingula ka bada gaba ɗaya ba gaskiya bane ba inda ki an kwar da yawa bada amma an kuma bukata da yawa kowa a ce daidai gur- daidai gurgudu a bar shi eh yawa sai muna magana akan eh, sai tasbihi da hannu eh annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ta ibn umar cikin sirrin abi dawud iya ce annabi kan ya karbe mini annabi yana yin tasbihi da hannun shi na dama kuma ya ce ku yi tasbihi da yatsa ku kuma tasbihi da yatsa ya ce gobe kiyama yatsa ana mata tambaya kuma tana ma shaida gobe kiyama shine gaskiya abin da ke sunna ka yi da hannun dama kuma da ya tsotsi na hannun dama shine manzana sama yake yi kuma yace a yi da shi kuma ya haɗu ga fa'idar shi gobe kiyama suna ma shi da gobe kiyama Allah taimake mu Eh, sai mai magana akan an aka ɗauta fadala a radiyo ko a talabijin mutum ya ji ya a ce bai ɗauka sai ya je malamin ya bashi in wani ba gaskiya ba ne yanzu misali kana jini a radiyo kana wani gari sai na ce ga yadda ake arwalla ga yadda ake wanke kai a wanke arwalla a wanke huska a wanke hannu bakin gwiwan hannu a shahi kai a wanke kawai duka sai ka ce ka zo jana kawai ba gaskiya bane ba iba nabi ya ce addu'a hol ibada addu'a ibada ce yanda ka ɗauki wani abu na addini a bakin malami ka ji a radiyo ko a ka sadarwa ko a bidiyo ko a wani abu ka ji ka ji ka fahimta ka yi duk ɗaya ne me magana yawan ana me yasa za a radiyo me yasa za a yi a talabijin ki me yasa za a sa a bidiyo a ɗauka an har sai ka zo jena ha ba wannan ba gaskiya bane ba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da aka- aka aka addini zuwa suka saka manzon Allah duka sahabi duka suka manzon Allah musulmi duk ga manzon Allah ba kun aika ake ba iya rayuwa ma ba kowa gan shi ba iya ko rayuwa ba kowa gan shi ba kullum sako ya aika kuma an kai sako sako ya je kullum shikenan misali annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin tiya ai haji ban kwana iya tahiya zo haji ban kwana ne kullum su ga wani wasu fatake za su aikin haji jama'a ce masu yawa za su aikin haji sun imani ko musulmi ne su ga wani manzo Allah suka ce annabi ce mana atun ku suwaye suka ce na hannu garin mujaba kaza kaza ne yace suka ce kai wa kai wane ne He, yace ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kaga ba san shi ba dan haka amma sako kai musu sun zo aikin haji yan wa cewa wai idan malami yi hudu wata addu'a ko wani abu na ibada a ce wai sai ka je wajen shi to haɓa dama ka je wajen shi yanzu misali masjid mai gana gana ko ina duniya na abin kai waki in mun kare anan akwai wanda za a sa hannun sadarwa ganin har amurka akwai wanda suke shurari yanzu wallahi abin da ake yi wa wani amurka ya ji abin da muka yi a adadin jama'a garan duk inda suke turai suke cikin duniya saudiya ne hanyoyin ilimi ya- hanyoyin sadarwa sun- sun- sun yawa zan sa nan radin jakuna jinmu nan ma daga nan ƙasa maradi ƙasa zuwa gure yanzu inda suna ji wata ƙasa daban kuma ga bayan an ƙare a sa hanyar sadarwa hanyar whatsapp hanyar facebook duk abin zai kai duniya gaba ɗaya a ce to wani abu dama ya zo Nijar gaba ɗaya wani abu dama bai zo Afirka ba bakin Nijar ba ya ce ya zo waje na wannan ma magana ba gaskiya bace ba kurin in dai sako ya kai gare ka ka fahimta shi da kyau idan ka aiki da shi daidai da ka zo ga malami wannan magana ba wani abu a ce ga so gaban shi gaskiya kuma wace ya baka to shi na shi zai baka yanzu na gama addu'a addu'a ta wace a ce na baka ba ba ne wata bace ba ni ma karanta ne isar da shi gurin ai abin ba na bane ba wannan abin yake wani gargajiya lakadin kakana ne lakadin babana ne shi abu na musulunci ne na manzon Allah na kowa ne mun gane ce abu na kakana to da in addini ne in abu na Allah ne ba magana kakanka ko babanka ko nawa a addini na Allah ne idan an dace annabi karanta addu'a duk wanda mu annabi annabin kowa ne da abin manzon Allah ya ce ayi kowa ina mu isarwa ce kuran dan ba namu bane ba na annabin mu ne ya ballagar mu muka ballagar bakin ta kenan amma ce wani ya baka na shi ne a ba na shi bace malamin shi ma isarwa ce yake ta ka a gane yan wa inda adda komai kai malami ya hodi ka hodi ka yaki da shi za samu ladan insha Allah na'am assalamu alaikum
Aminu alaikum salam.
na'am Alhamdulillah.
ka alhamdulillah Amma da zancen nan na tsazu da na makasance na wajen gado.
eh
ita yarinya uban ta rashi- uban ta ya riga ya ta mutuwa kuma kannan ubanta wanda tiyan tiraka
eh su ne suka su ne suka ci gadon yarinya uban ta kuma ya riga ya ta mutuwa ita ma ta mutu kuma kannan uban ta tiyan tiraka su ne suka ci gadon uba iyo kannin ubanta akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ubanta da ita
akwai iyo kenan a ko uwa ɗaya uba ɗaya da ubanta dan uba bai cin gado wace gadanta idan aka ba diyatta rabi batta wa batta kane ko
a da wanta da kananta kuma da diyarta kananta akwai kane uwa ɗaya uba ɗaya kwarai ku akwai kananta uwa ɗaya uba to ɗaya an akwai shi dan uba bai cin gado an akwai shi an aka ba diyatta rabi ƴan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba su suke gado sauran ba su cin gado
Allah sarki haka ne kwarai ku eh eh, in dai aka ba diyatta rabi saura kananta uwa ɗaya uba shi za ba gado an kuma mace gama sai a ba su tare haka ne haka ne eh wani dan uba dan uba nan bai cin gado dan uba akwai wade uba dan uba bai cin gado akwai wade uba daya dan uba ne wallahi ma haka dan uba ne shine a wannan ku- wannan ku amsu kanta amsu kan mutane ba su bai haƙi a ciki to ya yi Allah taimaka ku ya miki eh yan wasai mai maganar alwallan liman ta wa- in bi baka fatiha haka kun kaman kai ne zaka yi ba mu sai ka ci gaba daga inda ya dasa kurin ba ka koma baya ba an aka saka misali eh, liman ya istikhlabi saka arulata ya kamo saka sai ka ci gaba da inda ya tsaya kuma an sura sai baka iya kama tura da banka ida in fatiha ce ka ida shikenan kullum sallah ta ci gaba gurin ba wani koma baya yi an aka sujuda sai ka ta bi gudun shikenan wannan shine kuma dai muna ƙara bayani akan cewa eh, shirin namu muna da lokaci da ake sa hudu ba bayan na ƙare kuma kenan za mu tsaya ne zuwa ƙarhe ƙololuwa ƙarhe shidda ba kwata za mu tsaye da insha Allahu kenan kahin nan za mu assalamu alaikum na la bismillah
Mana tambaya ce wata yanzu na ina sura ko yanzu kun cire in mutum yana tasbihi eh kuka ce banda wanga a hannun dama.
hannun da da hannun dama ake yi ba hagun ba, da hannun dama annabi yake Ah, kenan ba a yi da hannun hagu.
yawwa da dama ake shine sunna Ah, to, kenan mun gode Allah.
assalamu alaikum
Hello?
na'am
Wala wala.
lafiya lau alhamdulillah
Kamar tambaya ta wajen wanda abubuwa da mutum zai dauka ya ji kamar a wa'azi ko gidan rediyo ya ga wasu suka dau in ka ce ka dauka ya ce ka ce ya ka tambaya dama wani abin na karamin mu kai tunda mu muna jin a gidan rediyo ko wasu malamai ya kai mu dauka.
ba gaskiya in dai ka ji kun ka ɗauka kurin in dai ka ji ka fahimta kurin ka ɗauka
eh wasu ya gani ko wai a waji man ka ɗauki wato a takar gaga mutu da ita amma sai su ga kawai yana ne wannan kurin neman kuɗi ne an je an ba malam ba gaskiya bane ba
yawo ba gaskiya bane in dai ya haɗi kurin ya haɗi da a ɗauka ne eh ba buƙata ya ka zo wani to wani haɓu da maka gani wani iya haɓu da maka gani ba iya gaskiya magana in dai kurin mutum ya ji bayani a radiyo kuma ya fahimta ya ɗauka addu'a ce wani ibada ne ku iya da haƙƙi ya yi ba magana cewa hey malamin ya baka da hannu da hannu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Allah ya ga mala na'am amin awon lafiya lafiya alhamdulillah
kamar lafiya alhamdulillah
kana magana da sabi mamman ungotu tiniza to daga nan
kasar kanta ne ta ungotu ta tiniza bismillah ta bismillah sabo Eh, ina tambaya kamar bisa kan addinin musulunci kamar bangaren mata haka ko da 'yan mata yana da kyau kamar wani masallaci wanda ake koyar da yara mata su je da 'yan mata ya halitta ko ko dai bai halitta ba to tunda masallacin manzo Allah mata suna zuwa yara suna zuwa kenan za a iya zuwa tabbas tunda na manzo Allah an je kun ga kuma ba wanda yi shi na na manzo Allah mata sun je yara sun je gaskiyar magana bai a hana mata zuwa masallaci hannu bai iya cewa la tamna'u imala masajidillah kar ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci ka gani kenan illa uzunin maza kuma kar su yi turare kar su yi kwalliya shine amma annabi ya ba ya ce kan ma hana su zuwa kenan suna shiga masallacin ce kuma haka shine gaba da kowanne ko ina fatar za a gane mata suna iya zuwa masallaci yara ne ka abu suka wasa mutum ya yaran shi rike yaran shi kai bar shi dake hankalin mutane shi kun- hankalin mutane amma za su iya zuwa tabbas masallaci yan wadai muna maganar cewa eh, ganin lokacin namu akwai ɗan wa'azi da ake sa na hudu ba ta sati kuma da yan labaru kenan za mu tsaya nan insha Allah Allah kai mu darasi na gaba wanda ke da tambaya bata shiga ba tunda lambar da ake badawa ta wata ɗan da kiwon na ƙarshe assalamu alaikum
Assalamu alaikum salam.
na'am Ina ni kuma lafiya lau
malam mutane ne suke magana bisa kan wai kamar yanzu mace in tana ta kaba.
eh
To ne su ce ni da suna ba a taba kani ta kaba. To ko ne ne hujja ne su rinka cewa ba a taba ko ni na mai taba mai kaba Tsaya.
mai ta kaba.
Tsaya, An kin- ce yake ba a san a taba shi kowa ba a san ya taba.
kina ji na
Eh, asali ta kaba a musulunci abu uku ne take jigon abu uku ne su kaɗai ne a musulunci sauran mai jigon abu uku na farko mace mai ta kaba mijinta ya mutu duk abin da yake da alaka da ado kwalli ne turare ne a mikam da mai kamshi mai- na kwalli akwai katta yi da maganar katta kwana ba a gidanta ba huta in ta kama ta da ruwa tana huta ta dawo da makata ya magana aure da wani amma zancen wani ba a taba kayanta ko wanka ya juma'a ko rana mata huduwa tana kaza duk wannan hira ce Al- al'adu ne na- ba na musulunci bane ba a hana ta hira da da kowa a ce he ko juma'a ba a wanka ko ba ta wanke rana kaza duk duk wannan ba haka bane ba duk wannan al'adu ne wannan ba ta ba taba kayanta duk al'adu ne na jahiliya hmm hawa yan uwa Allah kai na ce muku kenan tunda lambar ta wacce mutum yana iya kira ko da mun kare yana iya kira lambar da aka bada ta 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu Allah ya ba mu ladan gaba da kuskure kuma Allah gafarta mana Allah ka yi mishin gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته